أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na Ramadan hijira shekara 442 wanda ya dace da 20 ga watan hudu shekara 2021 a jiya muna cikin suratul azab mun zo aya ta goma lokaci ya kare insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta aya ta goma sha ɗaya mun tsaye aya ta goma za mu tashi aya ta sha ɗaya insha Allah a kayan nan akwai tambaya da aka gabatar min da ita ta cewa mas'alar wanda ke rike 'yan karatu ko 'yan lakwal a gidan shi sun zo kuma masa'alar hudda kai da ake badawa ƙarshen azumi cewa zai hudda ma wannan yaran e yanda ba su tuwo ke ba wajibi ba mustahabi ne su ma hudda musu zakatu fitar ba wajibi ba ne ma ka hudda ba kai lahi ba amma ba wajibi ba ne ba tuwo ma aikana ba su ne kun kyauta wacce ba dole ba ne ba wanda aka dora ma dole ka bada wanda wajibi ne ka ciyar da shi shi ne wajibi ka bada zakatu zakatu fitar amma wanda ba wajibi ba ne ba ka ciyar da shi irin wannan kurin kyautatawa ce ba kwanta ce yake in ka bada ka kyautata idan maka bada ba can inda ya wuce sai a huda mishi sai ƙarshen dai ayar mu ta goma muna da sutul azab sura ta mai bayanin taron dangi da aka wa musulmi mun zo ƙarshen aya mai bayanin Allah ne ya ba mu labarin halin da musulmi suka shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na zawwal taron dangi na kahurai kewayen madina na sama da ƙasa ta kowane ɓangare kowane ɓangare kuma tsoro ya kai gaya kowa tunani iri-iri shi ne Allah ke cewa kuna da kautar mu ne ayatar sha da bismillah bismillahir rahmanir rahim hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا na'am aka yi muhara suna kuna jin ƙara a waje a ce akwai mai wundi ya sa abin ƙarar Allah zai kashe ƙarin yayawa ko daga nan idan nan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wannan bayani da aka bada na taruwar mushrikai ko kafurai a kewayen madina Allah ce a wannan wuri an wa masu imanin jarrabawa don ba ƙaramin jarrabawa ce ba Allah ce an musu jarrabawa kuma zulzulu zilzalan shadida ƙwarai an girgiza su girgiza mai tsananin gaske kwarai sun shiga hali tsananin gaske ya ce wa izi ya ƙulun munafiƙona wanda zai fi ƙulubi mara a lokacin da tashin hankali ya tashin hankali wasu na daga shi daga na an ƙare ma masu munafukai da wanda suke da raunin imani abinda suke cewa ma wa adinallah wa rasulu illa gurura kurin babu wani alƙawali da manzan Allah ke ba labarin nasara za a ci nasara mu sami kaza kaza duk wannan kurin alƙawalin rudu ne kurin hatta kai ga haka karara cewa kurin ayin turumfan su ne kurin za a halaka su ba wata nasara wannan yan a wannan hali da tsoro ya kai tsoro haka masu imani masu raunin imani a cikin labarin azab a wannan halin kuma sai wani Allah sa mai imani daga na kuma tsallar zami kurwa kenan a wannan hali da ake cikin wannan halin tsoro sai Allah sa ma wani imani a cikin kawarin masu yawan shi kuma sai a lokacin da ya gane gaskiya nu'aym bin mas'ud kamar da cikin tarihi shi a cikin wannan halin ya gangaro ya lallabo cikin dare ya zo ce ya rasu lalla niwa wallahi na imani kuma yanzu ya imani a halin da wani wanda ka cikin musulmi ya ne mai rida shi yanzu ya imani kuma ce ya rasu lalla a gama mai kamata yi ya yi imani kuma ya soya ma addinin allah yake kai tsaye duk cikin halin da ake ciki nema yake me zai wata gudunmuwa zai kawo manzana ce yanzu abinda za a kai guda ne amma alharbi kuda ya ki ɗanyen wadara ne duk abinda ka san za ka iya zuwa ka yi gaje ka yi ‘yanwa a wannan hali na tsoro wanda abin in ta diba ayyukan ta san abin akwai matsala kwarai alaika sun girgizu sun tsorata kwarai
cikin wata ruwa ta imam muslim kai wannan wani huzaifa ya ji wani cikin musulmi iya ce ai inda mu muka game da kai huzaifa kun ga manzon Allah ai inda mu muka ganshi ai da mu da an yi bala'i kaza kaza kaza yace haba yaro kai yaro ya gode ma Allah sai masu imani yace zan baka wannan labari yaro yake ba huzaifa ke wannan yake ba wannan ruwa cikin cikin musulmi sai huzaifa ke ga wannan yaron irin hali da aka shiga na masu imanin a handak ya ce a wannan hali ya ce wuya ta yi wuya tsoro ya tsoro kuma ga sanyin bala'i manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa man ya tiri bi khabar alƙawun yaji alallahu ma'i yau mulkiyama waye za shi ya kamun labarin waɗannan mutane gobe kiyama muna tare shi gidan aljanna zai ba ce fasakatuna fallam ya jibi minna ahad muka shuru babu wanda ya amsa tsoro ya tsoro kan tsoron kusa mana kai kai ya ce manzan na sake cewa man ya tiri bi khabar da kawon waye za shi kamun labarin na annabi ya so a je wajen mushrikan a samu labari wani halin suke ciki amma ce wallahi babu wanda ya amsa hidi annabi su uku sai ce ya huzaifa aina huzaifa sai ta annabi kawai sunana ci dole amsa ya ce na taso ya ce huzaifa ka tafi cikin jama'ar wanda ka wuri ka je ka jiyo min ya labarin wani hali suke ciki ya ce sai ya kai gaya sai ma za a ɗora mota daga shi ai da nuna lokacin shi kama a cikin ruwan zafi duk sai da ake ƙari kini jini gurin dam ya ce na keta na keta na shiga yana iske abu sufiyan ya tuɓe ba yana shan wuta cewa wallahi na buga kibiya wani kuskure kun zaka shi shi to amma manzo Allah ce la taz'aru ma'alaina kakka yin zaka gane kakka su gane kakka yin zaka gane su kakai ta su gane ka ji wurin to inda ni a jam cikin zaki biya na ja sai sun manzan na ce mini kaɗin san sun zo mana kaɗin yadda zan gane su mana su gane ina nan ina mace wala ga kurin kashi gashi a hannu kurin ya shan wuta sai ya ce dai na ƙare ba ni abin da suke cikin na gane na dawo ina dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi da gashi sai ya komo gab kamar da sun yabo mu idan dai dalil ban wani sauran gaji dai dan barci dai dan wa me yake ka nan Huzaifa cewa an shiga halin tsoro iyaka to shi ne bawan Allah Nu'aym bin Mas'ud da annabi ce ka je kai abu zaka yi yace sai na lababo ni na tafi wajen Banu Qurayza wanda shi ya cin ya cin kabilar Gatfan suna da kwarai aminci tsakanin shi da Banu Qurayza kuma sun san tare yake da su shi abin da yake yanzu zai wani makirci ne sai ce wani koreza kun ga hudu yan madina ne kuma ba mu gama kuma madina kun kore shawa zawa su ne ƙarshen ta su ta gaba da muhammad kun hudu muku iya shi don haka abin da zake so gare ku da gudawa ku je ku tambayi muhammad da ku tambayi kore shawa ku yahudawa ku tambayi don ka ta su ba ku da bala'i ku je ku ce su ba ku mutum goma ‘yan ƙwarar shawa ku sa cikin tawagar ku ta sanar baiwa su tsere su bar mutanensu don ku samu garanti kasabar ku da fitina da yaƙi cikin dare kawai zakarar cikin dare da gaugawa ne babu zai kuma wajen ƙwarar shawa ya ce na samu wani labari a kun san da alaƙa ta da ku inda nake saboda alkhairi na samu wani kishin kishin wajen yahudawa za su zo su amshi mutumin goma ƙarshen ta siyan ka wasu ba mamala ku yi hankali yanzu garin allah waye mai za yi sai ta waka ta wani ƙurai suka taso suka zo wajen ƙurashawa da neman mutum goma suna tambaya ƙurashawa ta wani kalli wannan sai su tuna buganin da aka musu je dare nu'an ya ga musu za a shi mutumin su goma a yanka su samu labari kace mutum goma a bada Allah su kuma suna kiyawa sai mutum kurkure su ce a kenan da gaske ne shi kenan ya kama rabo kai tsakanin su yanzu kenan ba ta yanzu ba ta yaki ake ba yaki mutum yaki ba yanzu babu an samu rabo kai ba ta yaki mamun ake ba yanzu. ana cikin wannan cece ku ce ya za a yi kowa bai da kowa ba kowa bai da kowa ba yanzu. ana cikin wannan hali ne Allah ka iska shali Allah zama mu da bayi anan Allah ya aiko iska guguwa ta ringa kada tana kada tana kadawa to su yahudawa suna da ilimi suna da labarin da aka ma adawa da iska idan Allah halaka samudawa tsawa suna da labarin azabar da Allah ke wa suka iska ta yi tsayi ta kai wannan abin wabe ne sai suka lauda ai daga nan kowa zai ta gaban shi Allah ya watsa tawaga ta shawa suka yi gida yahudawa aka yi gida wanda a nan maza da ke ce masu habai ya ce lan takazuwa ƙwarƙwarshe ba da yau daga yau ƙwarƙwarshe sun ƙara yakan su su ƙara kamar hari kuma haka aka yi daga yau ya ce ƙwarƙwarshe sun ƙara kamar hari sai dai mu kai musu kuma haka aka yi yan wa nan a takaice bayan an ƙare abin da ya wakana a handar manzo Allah ya koma gida da rana daidai bayan azuwar sai ga malakar jibril ya sauko ya ce ba ma aje kaya ba allah ba da umarni ka a bar banu kudeza don sun ci amana akwai sa hannu da musulmi na za a kare su kare shi musulmi babu akwai zaman lahiya sun yaudara sun ba da goyon bayan kawo musulmi hari don ka ba da damar cin amana maza allah ce maza a nige su a ni banu kudeza annabi ce aka kira bayan azhar aka shi da kowa ya fito annabi manzo Allah ce kawai wanda ya salla al'asar sai abun qurayza aka kama hanya aka je aka kewaye banu qurayza bayan kwanaki wanda su ba sa iya zawa su ka hari sun tsorata kuma musulmi suna da yawa a lokacin nan ƙarshe dai shi da anan na kace ayin sulhu sun nemi yaya za a yi ma'ana a su samu dama-dama sai manzan Allah ya bada ce da wa kuka yarda wa kuka yarda ma'ana ya yi hukunci a cikin kuka ce sa'ad bin mu'az don a can da suna da kyakkyawar alaƙa da shi shi kuma a cikin ɗan farfata da aka daga ɗan an ji mai ciwo iya jiya a masallaci annabi ya sa mai rumuwa a masallaci sai suka ce sun yarda abin da sa'ad bin mu'az ya hukumta a kansu sun amince sai manzo Allah sai aka je sa'ad iya masallaci aka ɗauko shi akan jaki aka zo da shi sa'ad yanzu iya zawwa su fara mai magiya sa'ad kakkamanci alaka mu da kai kakkamanci suka ta abubuwa da yawa da manzo Allah ya ce sa'ad ya kai wani matsayi wanda baya tsoron zargin mai zargi ya yi nisan lokacin da ƙwarbe lahiya ƙwarar ƙwarar mutuwa da ma ya ce sa'ada ka faɗa abin da za me kamata a yi da wannan mutane ya ce ya rasu lalla abin da za a yi da wannan jama'a duk wani wanda ya balaga a cikin su ya gashin gaba a kashi kasuwa ta fi ƙwarar a yanka mata da yara a raba gari ma manzan da ce sa'ad ya yi hukuncin da aka yi saman bakwai haka aka yi wannan shi ne abin da ya ƙarshen banu ƙureza aka karya su kuma allah ya watsa runduna da hikimar shi shi ne za mu ga wannan awi bayani a gaban insha Allah a shi ne asalin masu magana tashi da ake cewa malamai sun zo kuma na sun zo a yi lokacin da aka zo sa'ad bin mu'az a kan jeki annabi ya ce ƙumu ila sayyidukum fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku don shugaba ne na ansar fatara shi ku tashi ku je ga shugabanku ku sauko da shi iya kan jaki ne bai lahiya shi ne masu neman tashi suka ce ai annabi ya ce ko muni sayyidukum ku tashi maimakon ila sayyidukum ya ka juya harafin li sayyidukum aka ce li kenan dan girmama shi dan shi a yi tsaye shi kuma a tashi ne a je a tare shi dan a sauko shi saman jiki sabon tashi kenan ba tsaye mace ba ta girma mai su aka ɗaya ci wani annabi ya nasa cikin sai cikin adabin fannin imam bukhari an suke cewa babu wanda muke so mu gani mu ji daɗi a rayuwarmu kamar maza annabi sallallahu alaihi wasallam shama da in mun gashi ba ma tsayuwa dan mu sai da kikin haka yayi kuma kashe cewa duk mai so sun suna bidawo duk mai so a rika mai tsaye in ya zo annabi ta tun daga duniya ya kama gidan zama a wata gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya yi kashi ba abin yi bane ba sabai ba sa yi kuma sun hana na waku labari cikin sassayin albani cikin magabata ɗaya cikin amiriyacin kasuwa wani malami irin da ke da malaman haka ne kuma suna irin duk abin da kowa yake da kasuwa suna yi sai aka yi ci zuwa ga amirin mummuni wani malamin sai ki tashi sai su don su kare suka ce malam an kai wani ma'ana bai ganin kirki ne bai ganga wani ba ya ce wala gani na darasa ce ta ya tallau ya ce na yi ne don in karewa shugaba azabar Allah ya kan ta ruwa ta ma'awiyar bin abu sufiyan ma'awiyar shi ma wata ran haka ya wuto aka yi wani ci ci ɗaya cikin sabai da ya gidan shi ma'awiyar ce annabi sallallahu alaihi ya ce man ahabba an ta mutum nasu da hulki ya mun rata ba ma'awiyar min annas duk wanda yake so in ya zo a yi tsaye tana ga duniya kama gidan zaman wuta ya ce wani annabi ya faɗa gina ina yi don karewa azabar Allah don a taƙaice wannan al'ada ta manyan sun zo ko malamai ko iko al'ada ce ta ajimawa ba musulmi suke ta ba to illa kai da kana tsoron bala'i ta taƙi tashi a ce ga ta waye a ma haka na abin ci an ce wa idin iya zawa ga wanda aka tashi ma ba wani tashi ba kamar shi kai mutane yake cewa wanda ya tashi kan tsoron wani ayyuka kan shi bai shiga cikin layin wa idin iya kan wanda yake so a nutsi ba abin yi bane ba kenan anan mu'az sa'ad ibn mu'az an tashi ne dan a sabko shi daga kan jaki ba dan tsayawa ta girma wace ba hadisin aka tahrifi aka juya shi wanda shine annabi ke ba sheda bayan ya wani hukuncin kenan an kai shi masallaci kayan a ankara Allah mai cikawa annabi sallallahu alaihi sahabbai maza maza ku tashi mu je sa'ad Allah mai cikawa malaika jibril zaman labarin sa'ad ya rasu ga mala'ika dubu saba'in sun sabko jana'izar shi al'ashin Allah ta motsa saboda mutuwa sa'ad da ce al'ashi ta motsa mala'ika dubu saba'in sun sabko jana'izar shi shi muje da gaugawa ka a daga yamma kusa ga bin shi sa'ad bin ma'az ƙwarai iya da kima shi na nabi ka ce an je an binne an ƙare an gane ka ce ga sa'adinan ƙasa ta matsa shi amma ta bude ya ce inda wani zai tsira daga matsewar kabari da sa'ad ya tsira aka ce a kona ce fitina ta ƙarshe da ake mai imani ka hanta bude shi mai imani tana bude mishi amma ka hanta bude ya ta matse ya ta matse ha bada ne shi kuma imani da gaba tana budewa wannan shi ta ƙarshen fitina ta mai imani wannan matse ya kasa ta maka kuma da imani mutum ƙwarai ne sai ta bude Allah ya kama da imani Allah ce wa idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura lokacin da masu munafikai da wanda suke da raunin imani suna cewa ai wannan babu wani alƙawari da Allah wanda manzanci suka mana kurin alƙawarin rudu babu wata nasara kurin an rude mu ne kurin a wannan lokaci guda Allah ce وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا أنا cikin wannan hali sai wasu jama'a na munafukai suna cikin layin musulmi suna karya gwiwa ga masu imani ga masu imanin ma kuma sarauni imani hega suna cewa ya alasa biya mutanen madina ya sarif asalin suna na madina ne ya sarif duk da akwai masu ganin cewa akwai ruwaya mara inganci ta cewa ai kama sunan sa ba da da yasrib alamar ta muna huce ruwa da ba ta da inganci da annabi ya kirayi ta da yasrib daga bayan amma duk da tsaba ce ta shahara amma da wannan iya ana nan suna ta ya mutanen mu yasrib ya al yasrib la muqama lakum farji'u ma'ana nan suna so su ɗauke mutane da suke fagen fama ku tashi nan ba wurin tsaya ku bane ba ku koma gida ku koma wajen iyalanku a banza ma'ana za a gama da ku suna kenan sa musu rauni ta sun tsaya wajen wannan wannan wannan hukukin da ma'ana hukukin fama su koma gida farji'u ku koma gida kenan sauran masu ka zo wajen wajen yakin su mai da su gida farji'u wasta'aduna fariqun minhum an-nabiyya wasu daga cikin munafukai ba su ce ba su yi sun gudu za su ce ya rasulallah inna biyutana aura mun bar gida babu mun bar gida da yara ba maza ta aje a samu abin kowa rago har sai zan koma gida mu tsare gidanmu wannan ɗan kewayen ɗan mana wasu na cikin madina wasu unguyoyi suna zawa kamar da gaske cewa za su koma su kare gidansu ne ka su kewaye inna biyutana aura suna neman uzurin su koma gida ba tare su ne su kuma tsoron fagen fama ne suke Allah ce wa ma ya bi aura ƙarya ce babu wata magana al'aura sun magana ba kowa ba shi bane ba Allah ce in yuridun illa firara ba abin da suke ni illa gudu daga hirin yaƙi kura ba wani magana a neman tserewa ne gurin suke sun ga mutuwa suna da shi kenan an kare ba nisa
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا نعم الله يا قريه تدس cewa zaka gani Allah ce ba wani ba wani magana gida al'awar tsakanin gida ne Allah ce walau dukhilat alaihim min aqtariha su masulul fitna inda za a je musu a kewaya bayan bayan su koma gidan wasu su kewaya su nemi ma'ana a game da su a yaƙi musulman wasu su samu wata dama ta aikin kafurcin ya ce wala la'atawa za su amsa kira wa ma talabasu biha illa sira ba ta bata lokaci a gida daga kawai su to yanzu ma sun ga Allah sun ga alama za a mutu ne za a halaka ne sai suke musu koma gida amma ba haƙiƙanin wani kare gida bane ba tsoro ne kurum suke yi inda wani za samu daga wani ɓangare samu wani agaji sai za su kima addinin Allah wani abu aka tambaye su za su kira za su amsa kira ba ta ɓata lokaci eh Allah ce gaba ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
walaƙad kanu ahadun lahamin ƙabar su wa'innan ai kayan wannan ta tashi kayan wannan fitina ko wannan yaƙi ya tashi sun ɗauki alƙawari sun ma Allah alƙawarin taimaka ma addinin shi cewa inda Allah zai ka abokan gaba laiwa nunin adibar ba sa ba da baya za su tsaya a buga da su to sani wa kan ahadun laye masu kula alƙawarin Allah zai tambaye ka ka cika ko baka cika ba kaga wannan wasu tawaga ne a cikin musulmi suke wannan munafikai ne da baka musulmi ne komai da su ake yi amma hakikani ba su da imani to wannan alƙawarin ƙarya da suka ma Allah Allah zai tambaye su jawabi a kan shi wallan yanfa'akum al-firar lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا نعم قل لن ينفعكم الفرار إن فررت من الموت فدي أبن سكيني إن سناني تتعلي متواني ألا تقيا مسو لن ينفعكم الفرار har abada gudu bai muku amfanin komi in farartum da mutu in ha gudun mutuwa ne kuke to rubu tsere ba awul katar ko kuna tsaro a kashe ku ne wa idan to koda an bar ku yanzu ba a kashe ku ba a nan kin la tumatta'una illa qalila fa fa dan dogon zama rayuwa ce yana gajera ce ba kada wata duniya alka ɗan ce ke me ya amfani aka ce ba da ba rai ke nan wani kuma ku wani ku mutuwa mai dalili in dai zaman duniya ne to ko an bar ku za a duniya ta zama ne ɗan kaɗan ba mai yawa ba wani manzan da ce قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة كجاي masu irin wannan hali na munahuci wane ne man zallazi ya'simukum min Allah wane ne zai kare ku daga kamun Allah in Allah ya so ya kama ku in arada bikum su'an arada bikum rahama wane ne zai iya kare muku wani mugun abu idan Allah ya nihe ku da shi haka kuma idan Allah so shi dan kuwa zai hana kenan Allah yanda ya so ke yi da ku wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira biya musu wa idan suka bar Allah babu wani wanda za su samu wanda ba Allah ba ba su samun mataimaki ko masoyi wanda ba Allah ba kenan idan kuka bar Allah kun rasa komai ba wani waliyi ko masoyi wanda zai muku wani abu bayan Allah da kenan kudin ku dangana ku mai kauya ku koma ga Allah kurum
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا نعم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا na Allah ya ban labarin wasu wanda suna ciki ba su ta gida ba amma suna kama ganganu na tsoro ilan akwai ba na'i ba mutuwar za a yi kaza kaza suna sa mutane kasala da ma'aukin su sa ma kasala mana su kashe magwiwa Allah ta ya san masu irin wannan hali a cikin cikin tawagar musulmi akwai al-ma'aukin masu sa mutane kasala ta rashin kazar kazar ga wani halin da ake ciki walƙa'ilin ikhwanihim halum ilaina da masu cewa jama'a su ku zo suna suna cikin jama'a amma suna neman jama'a ku zo ku kiyaye shi ku taho mu tsere halum ilaina ku to suna dai sa rauni game da layin a cikin layin musulmi Allah ta wala tuna ba su illa qalila wa'annan mutane ba sa halatta yaki he kadan shi madaka gani kin ba sa famar ba su da niyyar yaki Qur'an a takaice ba sa ba sa ba da gaba na yaƙi gaba da gaba kuma a cikin mutum suke sai matsalar kenan munafiki a cikin ku yake shi bai yi ba ya kawo muku kasala kuma ya kawo raunin gwiwa a cikin mutum musulmi shi na kaɗai munafiki Allah ce a shi hakan alaikum شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
Allah ya ce a shehatana alaikum wa'annan mutane suna masu nan rowa kanku mana ba sa fatan duk wani alkhairi same ku masu imani suna cikin ku amma ba sa fatan alkhairi game da ku fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayk taduru a'yunuhum idan wani abu suka ga bala'i tsoro ya zo za a mutu kala ta ga maka siffar su zaka gansu suna ma duba ido na har har ido na juyawa kallaji yughsha alayhi min al-maut kaman wanda yake bana kaman idan wanda su ma har kama kama kallon tsoro idan iya juyawa kaman zama musamman kasan da yake su ma idan mai juya yake baka iya kaman kaga horin ido su ma haka suke ba kallon tsoro suna kallo kallon tsoro tashin hankali don su mutuwa suke tsoro sa hankalin sai ke tashi iyakar tashin hankali ido zai ga musu har iya juye wani ido wanda mana wanda ya ga mutuwa Allah ce faɗi za ta haɓar haus wannan ɗan tsoron yanzu suke haka su tada hankalin su zuru zuru da yadda kuma idan tsoron ya tahi ba abu kashe su ba abinda suke tsammani bai yi ba ba ku tsira ba salakukun bai alisinatin hidayat kuma za su rika bugunku za su rika jikonku da harshe mai kai suna aibanta ku matsorata ne marauta ne waye su rika aibanta ku musulmi shi dai alakula ba ku tsira ba daga shirinsu ta kowane ɓangare ba su muku amfani koyi ba inda shari'a kuram ya ce faɗi da zahabar hau salukun bi alisun hidad idan tsoron ya tayi za su ta jiwonku da harshe mai kai a shi hatan alkhairi ba sa hatan alkhairi ko ɗai kalin alace olayi lam yi umu wannan mutane idan cikin ku suke alace samsan ba su yi ba imani fa a babbala a malamu sai allah ya ɓata aikinsu kai sun yi aiki kuma mene da su ake sallah azumi suke har da ta suke badawa jihadin ma da su ake zuwa illa ta kawo cika to sun yi aiki aikin banza ne Allah ya bata aikin Allah bai karba ba da babu imani shine fa habata Allahu a'malum Allah ya bata ayyukansu wa kana zalika 'ala Allah yasira wani abu ne mai sauki a wajen Allah san halin su ya musu wannan sakamako na bata duk aikin da suka aikata
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
yawaddinnan Allah iya an bato mana hali daga muyagun halin waɗannan munafukai yace ya hasabuna na hazaba da mai zahabu su duk da Allah ya watsa rundunar kawai sun tafi amma su suna tsammanin har a wajen suna nan din tsorata suna tsammanin waɗannan ƙungiyoyin kawai ba su tafi ba suna nan a kewayen madina don sun tsorata Allah ce wa in yatil ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab wai inda har waɗannan ƙungiyoyin kawai za su sake dawowa so ba yi da su za su yi kuri suna cikin daji eh baduna fil a'rab suna can cikin ƴan ƙauye bayan madina ba za su yi watar ka a yi da su ya sa'alun an an ba'ikum suna ge ita ta mai labari ya labarin madina ya ya aka yi ya aka yi ya ya ku an gwada musulmi su suna basu ciki za su koma gehi bayan gari suna ta mai labarin ya labarin madina ba ita su Allah ce za su gwammace suna cikin daji tare da ya ƙauye ya sa'alun an an ba'ikum suna tambayin labarin Allah ce walau kanu fikum ma fatabu da kana kire shi mene ko suna cikin naku Allah ce ba sa yi ba sa yi kware sun nan buga kace musu bane ba gane su za su dan buga da bisu buga ta kware ko za ta kawo tija ta kware haka nan kaka damu da su haka halin su wani wani cikin musulmi suke komai su ake amma suna kulle makirci su kawo cikas cikin al'umma sun Allah ke ba labarin su
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
Allah ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ce haƙiƙa ku masu imani abun koyi kyakkyawa kuna da abun koyi kyakkyawa fi rasulillah cikin koyi da rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan wannan aya duk da ta zo abin da ya biyo baya a halin shiga matsala halin gwagwarmayya tsakanin gaskiya da ƙarya tashin mana taron jama'a shirye-shiryen kawai sauransu bai kawo mai imani cikas ko rauni wanda ya karanci wannan a wannan wurin halin da aka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai baka cewa duk wani abin halin halin wasu ne matsorata masu raunin imani ta mana amma ba haka bane ba halin wasu bane a shugabancin su annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai ya ce a wannan wurin ya gwada mazakunta da ba da kuzari ga masu imani ai a wannan zamanin ne shi yake wannan magana alƙawarin Allah na cin daular Rum, daular Farisa, da daular Sana'a. Suna ga abin tsoro mutsiya maka iya yi, daga alƙawarin cin nasara bari garuruwan, sai ta alƙawarin Allah tabbas zai tabbata. Tunan Allah ce man dai haƙiƙa abin koyi kyakkyawa namu, manzan Allah shi ne mazarkin kuma ne za mu yi koyi da shi. Rayuwar shi ce abin koyinmu. Da daɗi da wuya mu bi shi mu ta nasara. in tutubihu ta tadu in tutubihu ta an kuka mai da za ku samu shiriya kun ba mu hanya kyakkyawar rayuwa duniya lahira illa mu bi abin da ya zo da shi da karantarwa shi ita nasara ga masu imani duniya lahira kina mu doke shi abin koyin amma wannan abin da Allah ya wadi na dokan manzon Allah abin koyi taliman kana yarjullaha yawmul akhir duk wanda yake kyakkyawar gamuwa da Allah mai imani na koyi da lahira iya mai kyakkyawan samun sakamakon gobe kiyama shi zai dauki manzan Allah abun koyi wa zakara Allah kasira iya mai imani gamuwa da Allah gobe kiyama kuma ya ambaci Allah ambaton mai yawa shi ke dauka manzan Allah abun koyi Wani halin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kamata mu dauke shi sai Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab ahzab lokacin da su Allah ga mana halin mun haukai sai ce kuma ma wa da Allah wa rasuluhu illa gurura wannan alƙawarin rudu ne an rude mu kurin an kama kashe mu haka muna hukai da masu raunin iman su kodi ko to ga ga magana masu imani Allah ce walam ma ra al mu'minuna al ahzab lokacin da su masu imani suka ga wannan runduna ta kawure taron kawure a kansu an musu taron dangin wannan suna da masani annabi abin da ban labari su ƙalu haɗa ma wa adana lahawar rasulu wannan shi ne alƙawarin da Allah da manzari suka mana alƙawari na za a zo a yi taron dangi a kan kuma Allah ta nasara shi ne ga shi nan ya zo shi ne alƙawarin da Allah da manzari suka mana shi ne wannan kuma wa sadakan lahawar rasulu Allah da manzari sun yi gaskiya ga shi ya zo suna da masu imanin za a ci nasara yan uwa wannan abu ne tabbas wanda ya karanta irin abin da ya wakana in ba nasara ta Allah ta bakon Allah abin kur musulmi an tsare zama guda ne yan wace a wannan halin duka musulma ya ka dubu uku ne wannan taron dangi wajen dubu goma sha biyu kuma a cikin dubu uku ga manahukai a ciki ga masu raunin imani a ciki haka aka tashi abin kenan bai bangaren kawo na abu ne na malam na hakika bai wa amma haka Allah ya tusa tsoro Allah ya ɗauke wa musulmi ya gaba ɗaya ya watsa su daga kunda da iska kurun iska kurun ga wasu Allah ya ce wa mazadahum illa imanan wata kalima su masu imani wannan ganin taron danki bai kama su suka kuɗe ba ba abin da ya ƙara masa ma illa imani da mai wuya game da Allah da mazan shi imanin su ya ƙaru suka ƙara mai wuya gaba ɗaya maimakon su yi rauni irin na tsoro na muna hukai da masu raunin imani mai Allah ce gaba kuma من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
Allah ce minna mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabtila Allah iya ambatan halin masu imanin kwarai ya ce daga cikin wasu imani akwai rijalin wasu mazaje duk maza ne na ma'ana mazaje na hakika akwai gwarzaye mana mazaje wajen kwama wanda sadaku ma'ahadun ra'alai sun gaskanta ma Allah alƙawari da suka mai saƙonin munafuka suka alƙawarin ƙarya bayan makanta masu wa Allah alƙawarin ƙarya ko muna kuma Allah ba labarin gobe kiyama Allah zai musu tambaya kan alƙawarin ƙarya to su masu imani a cikin masu imani akwai mazaje wanda suka gaskanta ma Allah alƙawarin suka mishi Allah ce daga cikin waɗannan mazaje faminun man qaza na habahu akwai wanda ya cimma burin shi ya sami shahada eh wa minhum man yantazir kuma akwai masu jiran ko ta kwana yau ta so da su zai ɗan wa wannan aya duk da akwai cikin asbabun nuzul kinta da kuma nazarbin anas nazarbin anas iya da jin takaicin bai je badar ba yanzu bai je bai je uhud ba yanzu sai gashi ma'ana da yake cewa iya jin takaicin بسامية إلى مدرسة بدر بدر الله كاشي أحزاب الله كاشي أهود الله كاشي أهود أهود آية كم غنى sai ki ce yau Allah ban dalili ya ban dama da ta huce yau na samu damar shahada damar wa addinin Allah yake shi ya gurin shi zai girma shi zai neman shahada maki ya yi shiri na musamman gurin yau zai bala'i musulmin mana an asa wani hali yan wani ahud musulmi suka mai jarabawa musulmi a nan salama ya jera su ya wasu tsari ya aje wasu akan wani tudu mutum saba'in wannan filankin da ya yi a nan salama ya yi filance ta masanin yaƙi waɗannan mutum saba'in masu halibin mahalba ne masu halibin kibiya ne ya ce ku tsaya a nan ku fuskanci kenan ƙware shawa kaka ba su shakata da kibiya kurin kuma ya ce wani in za a ma ɗaya ɗaya ku ku sabko da wuri ku tsaya a wuri annabi na ƙasa ana bugawa an hada bugawa musulmi sun kai kora kuma kuma kwasar ganima sai su waɗannan 'yan kan tudu 'yan kan dutse suka ce a to za a kwashe ganima banda mu ana kwasa banza banda mu mu gangara ma shugaban ce musu a manzo Allah ce kan mu busa daga nan mu za a yi kan mu busa kuma za a yi banda mu a kwashe banda mu ana kwasa ganima ka ku busa ka san na da shedan kuma Allah ya samu wasu akan su kurin ka ku yarda da aka zo wurin yakin Khalid bin Walid iya tauka ka hudu a lokacin nan daga shi ma ƙwararren yaƙi ne shi da ya ga filin game da manzan Allah ya san kullum yau da ya bata nasara sai ya zama to hankalin shi a wajen wannan yake halitta abin da yake iya kallon wannan ruwa cikin shi ya san suna nan bai wata ke shakatawa iya bi iya kallo kurin wa'annan su kuma suka yi rauni suka ce kayi kurin su gangaro shi ne jarabawa ce Allah ce min kuma yin duniya min kuma yin akhira Allah ban labari a cikin ku akwai masan duniya akwai masu da lahira a cikin akwai wannan muhammad neman ka'ibar da su allah kawo kariya shi kenan wani halin da ya tsinkaya masu sabko kun sai su kusa jama'a ta mayaka ya ke wata baya akwa musulmi ruf gaba da baya musulmi an yi maza da aka rami haƙori aka wasa mai kai amma na shi annabi ya mutu ya mutu an kashe muhammad don sun kai shi kuma hawa da ake kurin a kai kan shi kurin kuma musulmi masu imani sun kare shi a halmokin bai su kare wannan ya mutu wannan zai su hau kan shi ta hanyar kwamandoni na gaskiya ba na karya ba a hanyar kwamandan ne can na gaskiya ne bai gudu bai gudu a halmokin bai su bara wannan ya hari wannan ya zo haka suka mashi gudu ana halmokin bai a allah ka dama suka ga mutuwa suka ga shahada a wani wurin annabi an gani da yake gashi a gashi a kasa ya ji ciwo bai ta shi haka suka yi shahada da dama cikin ƙarshe dai to wuta ga hain suka mana ƙura ta kwarar ne anas shi ne yake tunan wannan ya ma Allah alƙawali a yau ya dai a mutu cikin wani tsoron wasu wasu wasu wari masu zuba da gudu an tsorata shi keta wake iya shiga iya tsara ana bugu iya bugu a yau shi kibiya da ma shi iya yi shi shi iya ji kamshin aljanna a nan eh wai hanyar ita da shi ce wani wallahi wace ina jin kamshin aljanna anan wallahi shiga zan yi ya ce a takaice da wanda ta samu shahada a Uhud to an ce manzo Allah ya tsaya kan shakan ta wani aya min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mazaje akwai wasu kama Allah alƙawarin gaskiya daga cikin wasu akwai wasu cimma burin ana tsaya ciki haka annabi ya kanta wannan aya Musa ibn Umar Musa ibn Umar farkon wanda ya fara cewa shine farkon ambatar da musulunci shine farkon ambatar da musulunci a duniyar musulmi shi farkon annabi wanda ya aika waje da Madina ya kai addini ya je ya wakilci musulmi a waje musa abin umar a makka ɗan kata ne mai jin daɗi ne a cikin ƙunar shawa ana gwada shi wasu kasa ɗan mace mai kuɗi ko a yanzu mata ta gatanci da ɗan tafaci ɗan mace ne mai kuɗi ya yi imani ta yi kayi da shi ta kama a ƙarfi shi wutar mai kubci ƙarshe da ya ce wani umma abin ya ishe ne ta ce ni kuma ɗan za ka bi muhammadu ba ni ba ka ba dukiya ta ce ga dukiya ki ya koma wajen musulmi shi ne manzana ya aika da tawaga ta amsa da tawar koje ya koya masa addini a madina shi ya fara kafa addini ya fara karantar da ya da addini a garin maka da wata addini a garin maka a garin madina kaje to amma mamaki yanzu ga musa abin umar an zo a yaƙi uhud ya yi shahada don ya iya shi kirka tutar musulmi an cire hannun dama ya kama tutar da hannun hagu aka cire hannun hagu ya kamata da kudu gudu har samu shahada ba gudu be an cire hannun ba gudu be ko da ba sama rikewa da hannun hagu kuma aka cire hagu jin bai gudu ba bai tsere ba ya kamata da kudu gudu har da ya shahada ga musu abu an zo yanzu wajen binne shi an mamaki rigar da za a riye shi babu babu dan mai wadata mai kaya abu a zo a gani addini ya sa gaba an zo tuwa da take jikin shi an aka rike kan kawa haika buɗe aka yi kawa kasa buɗe sai na kanta wani aya minin mummini ne rijalun sadaku ma'ahadullah alai daga cikin masu imani akwai mazaje wanzu kama allah alƙawalin gaskiya faminu man kada na habahu daga cikin wani mazaje akwai wanda cimma burin shi samun shahada wa minhum man yantazir da cikin akwai masu yin kota kwana wa ma baddalu tabdila ba su canza ba alƙawarin canza ba musa abu ya ce annabi ce abin za a yanzu ku rihe kan da tuhon shi ku sa ganye ku rihe kawon ku an wa aiki Allah an wa Allah aiki ba duniya kawai ba shine wata ran Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf iya cikin wanda suka yi hijira kuma Allah ba dukiya wata ran kame abinci iri iri ya sa gaba sai tar musu abu ko sai shi ba sai ka ci abinci ta anya ba biya ma duniya ba anya ba biya ma duniya ba ya ce ga irinsu musu abu an zo kayan da za a mai da kafin babu ga muni duniya ga ta tamuna faya fata-fata ga ta nan abdullahi bin auf shi ne zai ɗauki kyauta ya ba muhajirai a mai da sa duka muhajir gaba daya a ba da dubu-dubu a ba mata annabi a ba waye ba waye duke tana nan ya ce aisha an yi duke ta bata halaka da ni ba ina tsoron abu mashi za a an taɓa kawo raƙon ma na abinci mutum ya yi abinci ya yanki babu wurin riba ta da da shi ke na kudi yaron ya ce a bada kowa kyauta fi sabilin da zai raba ya raba ya raba aisha ce wala ina ina tsaron dukiya ta ta ce ka ce tsoron ka bada kurin ka bada kurin shi ne ce wala ina tsoron an ya ba dama duniya ba ga musu abu ya rasu ya kayan zamu da kawai ba mu ga wani duniya ta mana fata fata haka wannan kiyana bai wanda ce Allah ba kowa eh a takaice ne nan shi ne labarin halin wasu masu imani cewa sun ma Allah alƙawalin gaskiya saɓanin mu na kai masu alƙawalin ƙarya su masu imani suna cika ma Allah alƙawalin shi ya ce daga cikinsu akwai wasu suka cimma burinsu kuma daga ciki akwai masu jiran ko ta kwana wa ma bandar ta badila ba su canza ba alƙawalin Allah ya lace gaba ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Allah ce ya shirya irin wannan jarrabawa a zo a fitine ku samu jarrabawa fitina ga da mutuwa har da karara kun dan da aware na banza na kware ne alaka haka Allah yake dan ya sakawa masu gaskiyar imani da sakamakon gaskiyarsu kuma ya azaba ga munafukai masu ƙaryar imani amma ce insha Allah ya so aw ya tuba alaihim ko munafukan ne sai ne musu su tuba ga Allah su koma ga Allah su gyara imaninsu Allah bar da su su gyara da yawa masu imani munafukai ne amma daga baya suka gyara suka tuba suka gyara imaninsu kamar kowa sai abu ne a nan Allah Allah iya wannan jarabawa tana zawa a jarin masu imani a ware masu imanin gaskiya a saka musu da gaske su munafukai Allah musu azaba in ya so ko ya jinkirta ya abu tubo su inna Allah kana ghafurur rahima dama Allah hakika Allah mai gafara ne mai jin kai abin da yake yi na kana kai za a samu jaraba ko lokaci Allah iya ka jaraba cikin masu imani a girgizu a girgizu kamar za a tashi shikenan ana idan a tace a tace kalma nan kabewa Allah samu cikin kwarai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته